إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تبت الله da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi don ci gaba da karatun littafin nan na bulogul mara a wannan halaka ta iyaye mata muna cikin kitabul jana'is a nawa littafin hadisi na 487 ko hadisi na 488 وأن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي دقى عبد الله بن جعفر radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce lamma ja'a na'ayu ja'farin hina qutila lokacin da labarin rasuwar ja'far ya zo a lokacin da aka kashe shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isna'u li'ali ja'farin ta'ama ku yi ma mutanen ko kuma iyalin ko mutan gidan ja'afar abinci faƙaɗi a tahun ma ya shigaluhun abin da ke shagaltar da su ya zo musu wannan hadisin akhrajahu al-khamsatu marwaita biyar suka rawaito su suka rawaito shi Ahmad Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah ko illan nasa'i sai dai nasa'i wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta takwas daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wata runduna zuwa mu'uta mu'uta wata alƙarya ce wadda take yammacin sham domin su je su yaƙi rum saboda yaƙin rum su je su kama ma eh, saboda yaƙin rum sai ya sanya musu shugaba wanda ake ce ma zaidu bin harisa ya ce in an kashe zaidu bin harisa fa ja'far bin abi talib a sa ja'afar bin abi talib ya zama to shugaba fa in qutila in an kashe shi fa abdullah bin rawaha kusa abdullah din rawaha wannan na nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi haka ne saboda yana labarin wa'annan duk za a kashe su ma'ana duk za su yi shahada waɗanda shugabannin guda uku duka a kashe su saboda rundunar mai ake cewa musulmi su dubu uku ne su kuma rum rundunoninsu ana kaddara su dubu ɗari zuwa sama ga haka ɗari ba gani dubu ɗari za su kara da dubu uku in ba imani ba ha? yanzu mu ne sa ci kawai ina gaskiya sai dai a fasa musulunci ko? su rundunar musulmi su dubu uku ne su kuma rundunonin na roma ana kaddara musu dubu ɗari amma saboda imani yadda sahabai suka sadaukar da rayukansu akan addinin nan wallahi ba abin wasa ba ne sahabban nan ne ba abin wasa ba ne amma har a samu yanzu wasu suna zagin su kaga wannan rishin sanin matsayin sahabban manzo Allah ne sai labarin su ya zo wajen manzon Allah aka bashi labari daga sama Allah ya aiko ya bashi labari sai manzo Allah ya tafi gidan Ja'far aka je aka taimaka musu duk abin da ya kamata yema yaransa addu'a sannan ya je wajen iyalinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen iyalinsa ya ce masu isna'u li ali Ja'far da Ahmad a shirya abinci a kai ma mutan gidan Ja'far a kada a tahun ma shagalau abin da ya shagaltar da su ya zo musu wannan sai zamanto sunna cewa waɗanda aka yi ma mutuwa su ake kai ma abinci ba wai su ne za su yi abinci a ci ba shi ne sunna amma a yi ma mutum mutuwa ga damuwar mutuwa ga kuma damuwar ɗawaini yadda zai ɗoki abinda mutanen da zai ciye kaga akwai rashin tausayi ciki al'amari har a zuwa ada mutane sadaka uku sadakar arba'in sadakar shekara kuma duk sadakokin nan akwai abin da aka yi tanadi kafin a yi su musamman ma inda al'ada ta yi kamari kudade ne ake ɓannatawa sosai wajen yin wannan aiki a yi dafe-dafe a yi abubuwa da sunan malam da inda aka bar tsarin sunna sai a yi ta wahala abin da ma bai amfani mamacin bai amfani mamacin wahala kawai saboda ya saba ma sunna karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a zauna a yi ta abu kamar biki wai wani mahaukaci ne ya zo iske an yi mutuwa sai aka yi daidai da an hudu abinci sai da nama ya shaƙi abincin shi da nama ya yi nat ya sha ruwa sai ya ce Allah raya abin da aka samu shi ya ga suna ne aka ce mai ai mutuwa ce saboda an san waɗannan hidimomin waɗannan hidimomin inda aka sa ana yin su wajen waɗannan bukukuna ne amma mutuwa wanda aka yi ma mutuwan ma wani wani ko abincin ma bai ci a lokacin da abin na da zahiri yayi abincin ma bai ci saboda bacin rai saboda haka kenan irin waɗannan abubuwa ya kamata a rika karantarwa a matsayin ku na malamai ku karantar da mata da kuke karantar da su irin waɗannan bidiyo'i da irin wannan takale abubuwan da ake tsora ma rai ya kamata lokaci yayi wanda ya kamata waɗannan abubuwa a ce duk an nisance su shine fa'idar karatu dan kina zuwa makaranta kina karatu amma sai in wani abu ya tashi kuma sai ki watsi da karatun ko ba akwai matsala ce wasu ma malamai ne mata amma an ci sarka uku kuma sai su tai to ina malanta ina abin da ke karanta akwai matsala yanzu ku rika karantar da mata akan waɗannan abubuwa waɗannan dan mafi yawa irin waɗannan matsalolin tushen su daga mata ne a bar dokan waya cikin karatu wacce kashe ko kike waje ina mata an fahimta wannan shi dai ne kenan kun ga sunna shi ne ni waɗanda aka yi ma mutuwa su ne ya kamata a yi abinci a kai musu ba wai su ne za su dafa abincin ba su ba mutane su ci ina fata an fahimta wannan shi ne ya kamata ko karantar da mata irin waɗannan abubuwa in wani makwabci a ce Allah ya masa rasuwa ko kuma a yi musu rasuwa hankali ya tashi makwabta su yi ƙoƙari ma'ana ɗan wannan ɗan lokacin dai da abin na da zafi-zafi kafin hankali ya kwanta to ya zamanto abinci dai idan nan ba a ɗora shi duk abin da ake bukata abincin rana abincin dare abincin sahe makwabta na taimakawa suna abin har zuciya ta yi sanyi a iya yin aiki wannan abu shine kamata a nuna ma mata a irin waɗannan abubuwa da sauran jama'a ko wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda haka wannan ya zamanto sunna ne da haka babu shakka wannan na daga cikin kyawawan abubuwa na musulunci ko kuma wannan shi ne ake ce ma takafulul lishimai haɗuwar al'umma ko da taimakake ne juna a ciki kuma akwai tabbatar da abin da ya zo a cikin wani hadisi da imam al-bukhari ya rawaito yake cewa al-mu'minu lil mu'mini kalbuniya ya shuddu ba'duhu ba'da mu'mini ga dan uwan shi mai imani kamar gini gini in aka ji zuwan nan ɗakin da muke ciki ginin shi shashin shi kowane bangare yana ƙara ba bangare abin nan abin nan ƙare yanzu aka buge wannan bangare aka buge wannan bangare kaga waɗanda bangarorin ba su samun mai ba su samun ƙarfi to haka masu imani suke in wani abin damuwa ya sami yar uwarki mumina ya zama to abin kamar ke ya shafa wani abin farin ciki ne ya zama to kamar ke ce yanan abin baƙin ciki abin da ma sami ɗan uwanka ka damu abin farin ciki ka yi farin ciki ba ma kashi za ka yi ko hasada ba shi yasa ya zo a cikin sharhu zad ake cewa yusan an yusna ali ahli al-mayt ta'am yub'asu ilay bihi ilayhim thalathata ayyam li qissati ja'far kenan suke cewa wai sannu an sunnanta mutanen da aka yi ma mutuwa a riƙa aika musu abinci tsawon kwana uku saboda wannan kissa ga wasu malamai suke cewa wannan hadisin bai ambaci iya lokacin da za a yi ana kai abinci ba ko so ɗaya ne ko fiye da haka wannan yadda dai mutane su amma abinda mutane suka saba cewa mutanen mamaci su ne za su yin abinci suna ciyar da mutane wannan bid'a ce kuma mummuna saboda al'amurra kamar haka na farko shi wannan ya saba masu aiki ne wanda ya saba masu sunna to kuma abin da ya saba sunna mene ne bid'a ne sai ka iska da shayi malam sai ka ce dai biki har kai ko da shayi ake ana sha ana ta hira ana ta sa abin nan mata ta ana hatta su magana su a dashe da sauransu da kasuwanci da komai an manta abada Allah sai yanzu in kace aka ma wannan mutuwa kina da miki wannan eh to kaga sai ka ce wanda ya ji dadin abin jahilci da rashin karatu kenan kuwa ya mamata kai a makarantu a waye musu kai game da irin waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa a nuna musu ba su da wani abu bid'a ne duk abin da yake bid'a ne ko an yi shi da kyakkyawan niyya aikin banza ne ba a sa masa tun da ya saba mu sunna ko saboda ya saba mu sunna kenan ku kudanta musu wasu suna yi da kyakkyawan niyya ne suna ganin ai wannan kaman yani jin kai ne da tausaya da abin da ya kama da wannan ba nuna musu jin kai da tausayi da waye duk abin da mutum zai yi shi wanda ya dace wani ya dace wa sunna abin da ya saba mai sunna duk yanda ake ganin kyawun shi wannan kawai a disance shi sannan kuma wannan ko an yi kama da mutanen jahiliya waɗanda sun aka yi mutuwa sai a soke raƙumma a yanke shanu a zo wajen waɗanda an manya sai a yanke waɗannan abubuwa a yi taraba na ji wani gari da na je wani wata mutuwa da aka sai da iska nama ake sa ake zuwa a yanka gwagwada halayen mutane wani sa guda wani fiye da haka sai a yi manya-manyan nama haka dunkule dunkule manya-manya a rikabi gida-gida ana raba wadda haka rika irin waɗannan abubuwa kula da shi sannan wannan ciyarwa ce wanda yake na haram kuma ya shiga cikin ɓanna ko inna la la yuhibbul musrifina sannan kuma ciyar da dukiyar wacce za a yi gado wannan zalunci ne saboda ai akwai ƙananan yara waɗanda su sun abin sai a ɗiba cikin dukiyar mamace alhali yanzu ta zama tasu akwai ƙananan yara wasu yan jarirai ne ai suna da haƙƙi a ciki da bai za a ɗauki dukiyar su ba da yadda su ba ba da sanin su ba da ana ganin ƙananan yara ne yana duka irin waɗannan abubuwa sai a rika nuna mutane saboda haɗarin shi kuma kun ga su mutanen mamacin suna cikin shagaltuwa balazina su da su shirya abinci da sauransu a kira mutane wannan duka abubuwa ne da ya kamata a kula da shi wan Sulaiman bin Buraidata daga Sulaiman dan Buraida an abihi radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu السلام عليكم السلام, السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سليمان بن بريدة أنا أبيه يكي النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم annabi ya kasance yana karantar da su yana sanar da su cewa idan kharaju ila maqabir in sun wuta suka kai makabarta in sun je bakin makabarta ko suka shiga an ya kulu su ce assalamu ala ahli diya aminci ya tabbata akan ma'abuta gidaje tunan waɗanda aka kwance cikin kawarurrukanin kowa na cikin mai kabarin shi tamkar gida gare shi min almu'minina wal muslimin daga muminai da musulmi yana kaga wanda ba musulmi ba shi bai shiga ciki ba wa inna in sha Allah mu ma in Allah ya so bikum lahiqu za mu haɗu da ku nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya muna roƙon muna roƙa ma kanmu da ku rangwame ga Allah Allah ya rangumta mana gaba daya rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wa ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma Abdullahi da shi Abbas dukansu yadda Allah ta tabbata a gare su kala yace marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi quburil Madina manzo Allah ya biyo kabururukan Madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya huskance su da huskar shi fa qala sai yace assalamu alaikum ya ahlal quburi amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku ma'abuta kabururruka mana wanda aka kwance cikin gawarurruka a wannan makabartar yaghfirullah lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku antum salafuna ku ne kuka riga mu wa nahnu bil asar mu ma muna kan hanya rawahu tirmidhi tirmidhi rawaito wa qala yace hasanun hasanun hadisi ne hasan waɗannan hadisan guda biyu suna nuna mana ana son ziyartar kabururruka ziyarta ta shari'a abinda ake nihi da ziyartar kabururruka an ji a mamata addu'a a nema musu gafara Allah kuma abin ya zamanto wa'azi ga wanda ya tahi cewa waɗanga mutanen ko waɗanda ka sani a ciki kun yi rayuwa tare su kun yi komai tare da su amma yanzu ina kamar da ba su taɓa rayuwa ba to kai ma haka wata rana za a riƙa ba da labarin yana abin ya zama ya zama wa'azi ya zama wa'azi shi ne fa'idar zuwa kabarurruka ba wai mutum ya je kawai yana tambayan wanda aka wance kan kabari ga bukata ta ga matsala ta na sa a hannunka wa ya saka to ina ubangijin ka ka manta da ubangijin ka ne wanda akwai ke cikin kabari ya maka maganin mu jahilci kawai mutane ba su karatu ko kamar yadda zo a cikin ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur farkon musulunci na ana ku ziyartar makabarta aka ce a lokacin nan mutane suna sababbin musulunta ba su fara manta al'adu ba na baya wanda suke na shirka da sauransu to sai aka haramta aka hana zuwa ziyartar makabarta sai ta fazuruha amma yanzu ku ziyarce ta tunda yanzu musulunci ya zauna imani ya da su fa inna hatu zakirukum al-akhirah saboda ziyartar kabarurka sai yana tuna muku lahira wata zahidu fi duniya yana sa mutum ya nisanci duniya amma irin wannan ziyartar makabarta da ake ta bid'a wannan an hana a ji ana roƙon mamaci ana neman yaye damuwa da matsaloli da biyan bukatu wannan shirka ce babba shirka ce babba ko kuma a je ana tawassuli manuwa shi ne tawassuli da haƙƙin mamacin ko kuma haƙƙin matsayi da daraja na na shi mamacin sau da haka wallahi akwai jahilci ga mutane wani in ka yana wata wata magana sai kai tsammanin tushi iska ya sa abin da yake faɗi wannan duka biliyoyi ne waɗanda suke masu muni waɗannan hadisai suna nuna mana ana yi mamata sallama muminai da musulmi a roƙi Allah ya rangwamta musu azabar kabari da azabar wuta kuma ana son yin addu'a da shi wanda ya ziyara faɗarsa ma'ana shi ma ya nuna cewa yana musu hanya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma mutanen makabartar baqi'i sallama sai hadisi na ƙarshe na babayan wa an aisha ta radiyallahu an ha daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙala ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tasubbul amwat kada ku dinga zagin matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu su sun kai zuwa ga abin da suka gabatar na alkhairi ko sharri رواه البخاري بخاري رواه حديث وروى الترمذي عن المغيرة نحوه الترمذي يا رواه كتم كتشين صدق مغيرة قال يتشي فتؤذوا الأحياء سيكون كتشوت الدرايو dan shi dan uwa mamacin in ka zagi mamacin shi bai jin daɗi za ka cutar da shi saboda haka ka ku zagi abin nan matattu zahirin wannan hadisin yana nuni akan cewa an hana an haramta zagin mamaci sai aka zo da shi mutlakan kowane irin mamaci musulmi ne ko kafiri fasiki ne ko salihi sai dai shi wannan umunku da wannan hadisin ya zo da shi an keɓance shi da abin da ya inganta wanda aka ce matattun kafirai da fasikai ya halitta a ambaci miyagun ayyukansu don a tsoratar da su don a tsoratar da waɗannan ayyukan da suke a guje su a ƙi koyi da su a ƙi ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu ina wata an fahimta da ne in mummuna fasiki ne kafiri ne ba laifi ba ne a ambaci miyagun ayyukansa don me don a tsoratar da mutane akan waɗannan miyagun ayyukan nasa wannan shi da kusan yana ganin a takaice kuma shi ne ƙarshen babin وانا من كشاف وانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله